بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما كان الله مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من السادوة أولا السافية ta asabar ashirin ga watan rajab hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif dari hudu da arba'in da hudu wacce ta daidai da sha ɗaya ga watan biyu shekarar dubu biyu da ashirin da uku miladiya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na darul qur'an da ke nan ganyen oda saminaka a inda muke ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin kitabu ishratin nisa na al-imam al-hafiz abu abdurrahman ahmad ibn shu'aib an-nasa'i rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na uku a cikin jerin na'am wannan shi ne darasinmu na uku a cikin yar karatun wannan littafi na al'imamun nasa'i ko kuma karatu na biyu kenan ko banda muƙaddima a wancan karatun da muka yi mun tsaya ne a babi da malam ke mana bayani game da mailun rajuli ila ba'd nisa'ihi duna ba'd mutum ya karkata zuwa ga wani ɓangare na matansa banda ɗayan ɓangaren inda mukarta hadisin anas ɗan malik a abu huraira allah ya ƙara mishi yadda wanda yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana lahum ra'atani wanda duk yake da mata guda biyu yamilu li ihdahuma 'ala al-ukhra amma yana karkata a kan ɗaya banda ɗayar wannan ya mai da ita ce ‘yar gata ko ‘yar muwa da ‘yar bora yana fifita ɗaya a kan ɗaya ba wajen soyayya ake magana ba a nan kamar da muka yi bayani a wajen hidimta wa iyalan ya zama wancan in ta nema zai yi mata wancan in ta nema ba zai mata ba sai dai ya mata da masifa da bala'i ana samun irin ko to duk namijin da yake yin haka ja'a yawmal qiyama zai zo a ranar alqiyama ahadu shaqqaihi ma'ilun ɗaya daga cikin sassan jikinsa ko barin jikinsa ya shanye haka zai zo a ranar alqiyama da ka game wannan mutum yana tafiya a shagide a ranar alqiyama to ka san wannan wanda ya zalunci ne tsakanin matansa ko ba ana maganin mata biyu ba ne kaɗai kamar yadda ya bayani a wancan karatun namu ko mata hudu kake da shi amma ya zama kana fifita guda ɗaya akan sauran an gane wannan ko duka ya shiga ciki wajen mu'amala wajen kulawa wajen bayar da ainihin wato abin da ya shafi cefane ne ko wani abu makamancin wannan Allah madaukakin sarki ya datar da mu da alkhairansa to yau za mu tashi hadisi na biyar malin yake cewa akhbarani muhammad ibn isma'il ibn ibrahim qala حدثنا يزيد حدثنا يزيد قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة قالت الإمام النسائي يتولى حديث الإسناد shi Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ya bani labari shi kuma daga Yazid Yazid shi ma ya bashi labari yace Hammadu ibn Salama shi ma ya ba mu labari shi ma Hammad yace an ayyuba daga ayyuba an abi qilaba shi kuma daga abu qilaba an abdullah ibn yazid shi kuma daga abdullah dan yazid an aisha shi kuma daga aisha radiyallahu anha qalat ummuna aisha Allah ya kara mata yadda tace كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنشي ينا ربن قانا دربو نأبن ديشا في adalci a tsakanin matansa fa ya'dilu ko manzon Allah yana yin adalci thumma yaqulu sannan sai manzon Allah ya ce Allahumma hadha fi'li fi ma amliku ya Allah wannan shine aiki na cikin abin da ni zan iya fala talumli fi ma tamliku ya Allah kada ka zage ni cikin abin da ni bana iya yi an gani fima tamliku cikin abin da kai ne kake iya mallakan yin sa amma ni ban iyawa wala amliku ni ko bana iya mallakar wannan an gane ko qala abu abdurrahman abu abdurrahman yace arsalahu hammad ibn zaid amma wannan hadithin hadithi ne mursal wanda an samu shi daga hammadu ibn zaid mun gane nan ko jama'a Allah madaukakin sarki ya samu dashi a wannan hadisi hadisi ne wanda yake mai rauni hadisi ne wanda bai inganta ba ina fata mun gane wannan saboda haka babu wannan ballantana wani ce zai koyi da wannan addu'ar cewa zai dinga cewa Allahumma hadha fi'li fima amliku fala talumli fima tamliku wala amliku mun gane wannan ko gashi na mali ce da'ifun hadithi ne mai rauni wa akhrajahu ahmad imam ahmad ya fitar da shi wa abu dawud da imam abu dawud wa tirmidhi da imam tirmidhi wal musannif fi sughra haka nan shi kan shi muwallaf wanda littafi ya fitar da shi a cikin as-sughra da ibnu majah da ad-darimi da al-hakim da ainihin al-baihaqi kenan ya fitar shi a cikin as-sunan as-sughra dan imam an-nasa'i yana da littafai guda biyu akwai as-sunan al-kubra akwai as-sughra mun gane wannan ko yawa Allah madaukakin sarki ya samu dashi to dukan su rawaito wannan hadisin ne ta hanyar Hammad ibn Salama an Ayyub an Abi Qilaba an Abdullah ibn Yazid an Aisha sai dai Hammad ibn Zaid ya saba masa tarihin wato da shi da walinsa sai suka rawaito shi ta hanyar ayyub an abi qilaba an abdullahi bin zaid mursalan an gane kenan banda aisha kenan ko eh a riwayar haka ne imamu tirmidhi ya rinjayar da wannan haka nan shi kansa imamu nasa'i da imam ad-darqutni abu zur'a yake cewa la a'lamu ahadan taba hammad ibn salama ala waslihi mala abu zur'ata arrazi yace ban san wani daga cikin malamai wanda ya biyo bayan hammad ibn salama da isar da wannan hadithin zuwa ga aisha ba radiyallahu anha kina kun ga hadithi ne mursali kaida hadithi mursali kuma hadithi ne wanda hadithi ne mai rauni wanda ba a hujja da shi ina fata mun gane wannan Allah madaukakin sarki ya datar da mu مالك يشي حب الرجل بعض بعض نسائه أكثر من بعض باب النزي بياني جمالا متمني yake son ɗaya daga cikin matansa fiye da sauran matan jama'a kun ji babin da zai yi bayani akan miji ya so wani ɓangare na matansa ko wata a cikin matansa fiye da ragowar sauran matan nan shi dama bisa tsari bisa al'ada kowane namiji akwai abin da ya sa yake son matarsa haka ne ko ba haka bane yawwa wata akwai tsafta akwai iya taron miji akwai iya ainihin wato gyaran gida akwai iya kulawa da dangi amma ba ta iya girki ba shi kuma mijin in dai aka zo maganin harkar raya kundu to kuma shi ba dama ne to kaga wannan dole duk yadda yake son ta kuma za a samu me za a samu tawaya sai kaga waccan ɗaya kuma ita ita ma tana son tsafta amma ba kamar waccan ɗayan ba an gane wannan tana da sada zumunci da dangi tana da ƙoƙari wajen tarbiyyar yara amma kuma fa akwai iya girki yawwa zaka duk ranar girkin ta in yace sai yayi santi to kaga wannan wani ƙarin abu ne akan wacce akan waccan wata kuma masha Allah komai akwai ita kawai abin da bata iya ba kulawa da miji da iya soyayya amma mace ce mutumin kirki ga iya ga addini malam ga yawan tsayuwar dare ga yawan sada zumunci ga yawan mutunta yan uwa da mahaifiya da waye waye amma kuma bata iya soyayya ba wannan ba za a ci a sake ta ba sai a zauna da ita da halinta amma aka samu ta iya fi iya soyayya la'alla za ta yi ban ji ba za ta kwace soyayyar mijin haka ne ya ji ya fi ƙaunanta fiye da waccan a ce duk da waccan ta fi kaza ta fi kaza shi baya gani saboda me yana da wani zaɓi na karan kansa wanda shi ya fi so amma bayan wannan kuma duka jama'a akwai kuma soyayya ta me soyayya ta ainihin wato a halitta akwai mutumin da zaka ji haka kawai kana son shi bai taɓa komai ba ba shi da ma wani abin da yake birge mutane amma kai zaka ji kana kaunar shi kawai ya maka ana samu ko ba a samu ana samu mun gane wannan ko to dama soyayyar da ake magana wacce ta zama wajibi akan mutum yayi adalci shine soyayya wajen rabon kwanaki soyayya wajen hidimtawa iyalan mun gane wannan amma soyayyar zuciya babu wanda zai iya wannan shi da kansa Allah madaukakin sarki ya bani labari ko walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum ba za ku iya daidaita tsakanin mata ba a wajen soyayya ko da kun yi kwadayin yin haka ko da kun yi kwadayin ku sami yin haka mun gane wannan ko Allah madaukakin sarki ya dace da mu malam ya ce حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض حديث نشدة أخبرنا عبيد الله بن سعد ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام أن عائشة رضي الله عنها قالت إمام النسائي كتشوى عبيد الله ابن سعد ابن إبراهيم ابن سعد يا بام لاباري شكما يتشي كاونا يا بام لاباري شكما يتشي حدثنا أبي بابانا يا باني لاباري عن صالح شكما لك صالح عن ابن شهاب شكما لك ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال يتشي أخبرني محمد ابن عبد الرحمن ابن الحارث شديكما محمد ابن عبد الرحمن ابن الحارث يا بني لاباء ابن هشام يا بني لاباء أن عائشة قالت إيشي نانا عائشة masoyiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ƙara mata yadda ta ce أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تم منظم الله صلى الله عليه وسلم سكا زونا سكا يميتين هذا كان suna ganin cewa gaskiya a yanayin zamantakewa da ake a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye manzon Allah ya nuna ya fi ƙaunar Aisha ya fi son tafiye dukkanin sauran mata to da aka zama da aka zauna zaman mitin sai dukkanin matan suka zo wajen Fatima sun sai da manzon Allah yake kaunar Fatima Allah ya kara mata yadda so sai suka nemi Fatima suka aika ta zuwa gaba ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu an aiki Fatima me ya faru fasta'azanat alaihi sai ta je ta nemi izinin shiga wajen manzon Allah ashe ko da kai ɗa ne a wajen mahaifiyarka a wajen mahaifinka in za ka shiga ɗakinsa sai ka yi ne ban ji ba sallama fasta'azanat sai ta nemi izini sai ka nemi ne izini ka ce ɗakin mahaifiyata ne kawai ka dinga faɗawa mun gane wannan bayan ka yi sallama sai ka ce in shigo in nan ce eh shigo shi kenan kana nan kana yi kana ganin to ai wannan kuma wata ran za ka ce in shigo a ce a dan tsaya tukuna ana yi ko ba a yi ƙila ka zo daidai lokacin tana canza kaya baka sani ba kai da ka faɗo me zai faru sai aka ci an gani in ɗakin mahaifinka ne ƙila yana yin wani abin da baya son kowa ya gani ko yana ajiya a wani wuri a ɗakinsa kawai sai ka faɗa mishi haka a'a bayan ka yi sallama sai ka ce baba in shigo in ya ce maka eh shigo in ya ga dama ma sai ya ce maka wane ne duk da ya san kai ne amma ɗandalin da za ka ce ni ne wane wane kafin ka gama magana shi kuma ya riga ya gama abin da yake sai ce to shigo mun gane wannan dattawa suna da irin wannan ainihin wato a salo din an gane amma ba kowa ke gane ba sai mai hankali ko na ba kai din ne ba su gane ba a'a shigowa nan din ne ba a san kai tukunin sai an ji wane ne to wane ne din sai ya kammala abin da yake tukunin sannan sai ya baka damar shigowa to kaka ce ka kaji baba kuma da Allah wai ni ne ma yake tambaya ni ne ni ne a'a ka tsaya dama wannan umarni ne Allah subhanahu wataala ko ya ayyuhal ladina amanu aha idza dakhaltum buyutan fasallimu ala ahliha ko haka ne kuwa a ba haka bane ba eh ku tana man sautin nur yawwa يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها كاجي يا قوة نسكي إيماني كذا كشغا جدا جن دباناكوبا كذا كشغا داكنا دباناكوبا حتى تستأنسوا هسي كني مئذني وتسلموا على أهلها كو كني سلما جماعة أبوتهم وأنا داكنا jama'a mun gane wannan saboda ka in zaka shiga sai ka nemi izini kuma kananan yara jama'a mu tarbiyyantar da su akan wannan tsari in yaro ko da yazo ya sallama assalamu alaikum abba wa alaikum assalam in shigo shigo in shigo a a tsaya tukuna an gane a tarbiyyantar da su akan wannan yanayin mutum zai saba amma mu kasar Hausa yake mun saba bankawa kawai muke mu shiga mutum zai daga labari ku assalamu alaikum da shiga gaba daya kaga wannan ya zama ba tsari kenan wannan bai fahimci addini ba wannan gargajiya yayi amma ba addini ba amma tsarin addini ka zo shiga daki assalamu alaikum wa alaikum assalam in shigo eh shigo sai ka shiga a dakata ina zuwa to sai ka jira jama'a mun gane wannan kowane gida ne ɗakin mahaifiyarka ne ɗakin mahaifinka ne ko ina ka duba fatima ta zo ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da matarsa bata kutsa kai kawai ta shiga assalamu alaikum da buɗe labule gaba ɗaya ba a'a fasta'zanat sosai sai da ta nemi izinin manzon Allah alaihi ta nemi izinin sa wa huwa muttaji'un ma'i fi mirdi a lokacin manzon Allah yana kwance tare da ni a cikin mayafina Allahu akbar manzon Allah yana kwance shi da masoyiyar shi yassa ta zo neman izinin cewa in shigo mun gane wannan ko fa'arina laha sai manzon Allah ya bata izini yace ta shigo mun gane wannan faqalat sai ta ce ya rasulullah ya manzon Allah to kafin mu wuce nan ashe ya halatta yarka ko ɗanka ya shigo ɗakinka ya same ka a kwance kai da matarka akan gado kuna lalabe ba komai ina fata mun gane wannan ko akan kujera a falo kuna zaune kai da matarka wani abu ko idan sami kuna wani abu makamancin wannan ne ina fata mun gane wannan ba komai a cikin wannan dan da akwai komai din da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata ne bai mata daman shiga ba an gani la'alla kila ko irin lokacin sanyin nan kaga wannan ai ba za a ce a ganka a waje ba kuma eh sai ka lullubi abin kana kunci ba komai ya shigo ya magana da zai yi ko ta shigo ta yi magana da za ta yi ta fita wannan ba matsala ba ne ina fata mun gane wannan yawa kasa wani zai ce a ka a zo a gamu kuma kaka kaka sai ya ta ƙoƙarin wasu ina zuwa tukuri sai ya fito ya ya ma ɗauki kaya ya sa ya yi wannan duk takalifi ne malam ko wani darasi ne na soyayya aka koya mata haka ne mana har da shi din ai ina fata mun gane wannan shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan je gidan Fatima da Ali ya je ya nemi izini a bashi shiga sai ya je zauna a tsakiyarsu ga mijin ga matan sai ya zauna a tsakiya na fata mun gane wannan Allah ta'ala ya samu dashi don haka ta ce ina kwance a cikin shimfiɗata fa'adina laha sai ya ba ta izinin cewa ta shigo faƙalat sai ta ce ya rasulallah ya manzon Allah inna azwajaka arsalnani ilaika matanka ne suka turo ni zuwa gare ka suka aiko ni zuwa gare ka yas'alnaka al'adila suna roƙonka adalci suna roƙonka kai adalci a tsakaninsu fi binati abi quhafa game da yar dan abu quhafa ita ce wani aisha kaji ku Allah an kawo ƙarar mutum kuma gashi a wajen eh ashe ya halatta a shari'a ka ji ƙarar mutum gashi a wurin ce to daga shi dama na kawo ƙarar wannan ne gashi me ya faru ka yi duk bayaninka daga ce a sai ya tashi ya bar wajen ba komai in dai ba ƙarya za ka yi ba mun gane wannan eh ce matanka ne suka aiko ni suna roƙonka ka yi adalci fi binati abi kuhafa game da ‘yar abu kuhafa ka gani an jingina ta zuwa gawa ne kakanta ne ba ce ibnatu ibn abi kuhafa ba ashe ana iya jingina baba ɗa zuwa gawa zuwa kakansa mun gane wannan ai eh ba komai saboda haka wa ana sakitatun na na aisha ta ce ni kuma dai shiru a guna ban ce komai ba in matanmu ne ne me za ta yi haya gaga ki ki ya kin isa ma aikoki waje miji nan ta shiga wata ne waje kin kafa aiko mi wai ta mai kishi ba haka ake yi ba eh kaji mata na kwarai wa wa ana sakitatun ni kuma nayi shiru a guna ban ce komai ba فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سي منظم الله صلى الله عليه وسلم يشير إتا أي بنية ياكي آتا ألست تحبين ما أحب ينزكي باكا قونر أبن دلكي قونا باكا سن أبن دلكي سو قالت بلى تتشي إيه منظم الله إنا سن أبن دلكي سو منا قال sai manzon Allah ce fa ahibbi hadhihi to ki so wannan matar tawa ta sowa Aisha radiyallahu anha yake ki so wannan matar tawa mun gane wannan ai kaga umarni ne an gane to yanzu Fatima za ta ƙara cewa ne kuma ku gane karatu ba buƙatan wani amsa kuma ma'ana ƙaunarta ne ina son tafiye dukkanin sauran matan yaya manzon Allah bai su Aisha ba bayan ita ce nan kadai cikin matansa waɗanda ya aura budurwa mun ji na na farko abu na biyu tun kafin ya aure ta tun a garin makka aka yi mafarki aka nuna mishi ita a wani mafarki an nuna mishi bayan ta ne kawai ta sa ainihin wato mayafi haka ta rufa bai ga fuskar ba a wata a wani farkin da ya malaka jibril ya nuna mishi aisha yace mishi wannan matakka ce a duniya da lahira saboda haka kai dan shi'a da kake zagin aisha oho kai ta matse ma matar shi ne a duniya matar shi ne a ina a aljanna an gane wannan saboda haka duk haushin da kare zai ma rana in ta bullo ba zai sa ta koma ba ko? ko da bakin su zai yage ba zai hana ranan ta yi ainihin wato a ta haska ko'ina ba duk haushinsa shi ne wani malami ya cewa hal ya gurru ne ba kalbi shamsa duha ya ce la wallazi mala al'akwana bin ni'am alwahayu ja a yi zakkiha wa yamdahuha wahayin Allah ma ya zo yana tsarkake na na Aisha yana yaba mata an gane wannan sannan abu na biyu mata ce ko in ce yarinya ce a lokacin a wancan zamanin mai basira kware da gaske duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ta haddace ta kiyaye duk abin da ta ji daga shi ta haddace kaga akwai ilimi kenan an gane wannan ko abu na uku kuma akwai iya soyayya eh a Aisha wa ma adraka man Aisha Aisha akwai iya soyayya so mace ce wacce take ainihin wato ko da yaushe za a zo ma a zauna ana hira ko ana tattaunawa gaba da wasu al'amara kaji tana kawo wuta malam so manzon Allah yana son ta saboda wannan ta iya soyayya ta iya kulawa da miji yadda ya kamata ga iya shagwaba eh da iya kulawa da komi kuma mafi yawan ilimin da aka samu a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam a wanda aka samu shi da kansa yake cewa ku koyi addininku daga wajen wannan yajjar yarinya Allah ya kara mata yadda kun ga wannan kenan sannan kuma ga kyakkyawa ina fata mun gane wannan sannan ita ce mata ta farko da ya fara aura da ya hijira daga makka ya dawo ina garin madina bayan rasuwan na na khadija radiyallahu anha bayan sun zo garin madina bayan yaƙi badar sai ya aure na aisha allah ya ƙara mata yadda mun gane wannan bayan ta ne ya auri dukkanin sauran matan da ya dinga aure bayan auren na aisha allah ya ƙara mata yadda kuma tana cikin waɗanda suka fi kowa riwayan yawan riwayan hadisai aƙalla ta rawaito hadisai guda dubu biyu da ɗari biyu da ashirin daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kaga shi ba ƙaramin malama ba ce Allah ya ƙara mata yadda to don haka Aisha radiyallahu anha ta ce ni kuma na shiru abuna manzon Allah ya ce da ita yanzu ke ba za ki so abin da nake so ba ta ce zan so ya babana ki so wannan matar faqamat fatimatu hina sami'at dhalika min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai fatima ta tashi tunda ta ji wannan magana daga bakin annabi فرجعت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ستقوم زواج وجما تنسى فأخبرتهن بالذي قالت والذي قال لها sai ta ba su labarin abinda tace da kuma me abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mata mun gane wannan to me ya faru fa qulna laha sai suka ce da ita ma naraki aghnayti anna min shay to ai ke baki mana komai ba eh to ai ke baki mana komai ba abinda muka aike ki domin saki isar da sako baki ma isar da sakon komai muke ne ke irin yadda mata ke yi kin yi gaban kanki kawai baki ma isar da sakon da ya kamata isar ba to fa me ya faru yanzu ga za a canza me kenan ai mata ne ba za su iya ɗaukan darasi daga abin da ita aka yi mata ba za su ga cewa to yanzu ko bari a buɗe wata sabuwar hanya soyayyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan na Aisha Allah ya ƙara mata yadda kaga soyayya ce ta ƙware ko ba bori ba boka babun wannan duba ba zuwa wajen wannan a ɗan ko wani ƙulli da wani ƙunshi da wani matsi da wani duk ba wannan saboda kamata ku kwantar da hankalinku ba sai kuma mazajen ku waɗannan ababen za su so ku ba ehe akwai abubuwa da yawa da ke sa miji ya so mata amma idan matan ta san hannunta kenan amma in bata san hannunta ba babu abin da zai tsina mata jama'a mun gane wannan saboda haka duk yadda zaki je ki sihiri ki yi kaza ki yi kaza sihirin nan yana da iyaka yana da kuma ranar karewa ran da ya kare ke ma auren ki ya kare mun ga irin wannan jama'a ba iyaka ko kuwa kai ka gani a angoku wancan ma ya gani wancan ma ya gani wancan ma ya gani duk gasu nan ba irin wanda ba ku labari ba kwanaki wata mata ta je wajen wani boka ya je mata wani rubutu a gabanta rubutu a gaban mace a kan farjin ta yi mata rubutu yanzu wannan saboda Allah ne aka yi ki je ki bude wani katon banza al'aurarki ya miki rubutu da suna wai kina son ki mallake miji ka tir da aikin boka mana Allah wajen naka ya lalace tir Allah ya kiyaye kuma Allah ya tona mata asiri Allah ya bude da shi ya gani sai kuma rigima wallahi ai kaza kaza ne ai yanzu kaza ita yanzu ya za ta yi gashi aurenta zai mutu wayo wayo a eh wanda ya baki wancan fatawa sai ki koma wajen sa ko sai a koma wajen mai rubutun sai ya faɗi yadda za a gyara an kira ni a to yanzu malam yanzu wannan ya za a gyara ce to a koma wajen wancan din a yi bayani ayo a yo in an zo wajen mu an ce ya za a yi mace ya za a yi mace ta mallake zuciyar mijinta sai mu ce akwai sirrul halal ko shi da ki zanto mai kirki ki zama mai gaskiya ki zama ki ne soyayya a gare shi ki yawaita masa biyayya ki yawaita masa wanki ko kwa ai imana har da guga ma ki masa shi namiji dan goyo ne ki kama shi ki goya a bayan ki tsam yauwa ki kula da shi ki masa abin da ya kamata kula da 'ya'yansa ki rike shi da amana kyauta mahaifiyarsa kyauta wa danginsa sai soki yauwa sannan ki zama mai karancin yawan bani bani kullum yana zillimin yana shiga za a ce kawo kaza kaza ya ƙari ita wata abin ta iya kenan kawai hau ma lista ke yi in ya zo to gashi abubuwan da babu bata ma bashi ya ci abinci ba ya tsarara bata san da me ya dawo kasuwar ba ka kiyaye wasu matan kuma halitta ne ga bala'in mita wata ta dinga nana ta wake ai ran nan ma kayi ai jiya ma kayi duk da marar na ce na yafe amma kuma ai to kin yafe ba ran me kawo gada Allah ya samu dace ma'ana dai kaga daga cikin irin labaran nan zaka ji kana daukan darussa iri daban-daban mun gane wannan shikenan da taje ta ba su labari tace to ai mu ba mu ga kin mana ko ba abin da kike mana farji'i ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam abin da nake son ki da shi maza ƙara koma wajen annabi sallallahu alaihi wasallam faƙuli lahu ki ce da shi inna azwajaka yanshudnaka al'adla fi bilati abi quhafa ki je ki faɗa masa da babban murya shine yanshuduka an gani yanshudnaka ki gaya masa da babban murya cewa lallai matansa suna son yayi adalci tsakaninsu da yar abu quhafa فقالت فاطمة سي فاطمة تشي دسو لا والله شي نار إلى ألا آآ لا أكلمه فيها أبدا هر أبدا بزن قاري ومن الله مغانا كان عائشة با يو أيا قيام يا كما شيء صوتا تميري كما saboda ka in kin kira aiki shi kin aiki ta tace miki a'a ba ta je ba kake matsa mata saboda wata ashir wata ma ashir za ta yi dan kaza kaza ya za a ce kaza kaza kaza a a kake haka kin age ta je ta dawo ta ce ba ta yi sai ki hakura musamman ko ba karaman yarinya bace kun ga ko matar aure ce ma saboda haka kaga maganin cewa ki ce mata ce dan kaza kaza ni kamar ni yin aiki ki ce ba za ki je ba a'a ai ka riga ta yi na biyayya ta ce a'a wallahi ni ba zan ƙare masa magana a kanta ba har abada ƙalat aisha nana aisha ta ce radiyallahu anha fa'arsala azwajun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama zainaba binta jahshin ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba su ƙare ƙasa a gwiwa ba sai aka zo na aka yi mitin to ke zainab maganan gaskiya da cikinmu nan ba wani wanda manzon Allah ya fi jin magananta ya fi nuna cewa ma tana ɗan kusa-kusa da Aishan kamar ke Zainab mata kenan ka ji adalci ko eh nan an zo wajen korafi za a adalci amma an ba nan ba kuma zai wahala tunda duka ana fighting ana yaƙi akan abu ɗaya ne ko to to ke Zainab kin dan fi mu dama dama manzo Allah ya fi jin magana ki kin ga kici manzo Allah ke bi ta dakin ki bashi zuma ya sha yana son zuma saboda haka abin da nake so ke ki kama hanyar ki tafi ki je ki sayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ki karanta mishi to sai Aisha tace ku duba adalci wa hiya allati kanat tusamini min azwajin nabiy sallallahu alaihi wa sallama fil manzila inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam ita ce kadai wacce take dan iya gogayya da ni wajen samun matsayi a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce kadai wacce take da wani dan dama-dama za ta iya gogayya da ni wajen soyayya manzon Allah ya yana kaunata kamar irin yadda yake dan yana da ya dan fi kaunata dai akan sauran matan gaba daya tare da ni ita ce kawai za ta iya gogayya tare da ni wajen matsayi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce walam aram ra'atan qattu khairan min ad-din min zainab ta ce tunda nake ni kuwa ban taba ganin wata mace da tafi zainabu alheri wajen kulawa da addini ba jama'a ku ji adalci so daga kina da kishiya ta fi ki kaza ta fi ki kaza faɗa kake ta kufurci mu za a nuna ma kaza eh kaman mu za a ma kaza tun kafin haifi uwan mai sabulu eh an dinga wasu kare-karen maganganu kenan in ki faɗi gaskiya ne kawai ta ce tun da nake ban taɓa ganin wata mata mace wacce take mafi alkhairi wajen kulawa da addini ba kamar zainabu yar jahashi wa atqa lillah tace ban taba ganin macen da ke da tsoron Allah kamar ta ba wa asdaqa hadithan ban taba ganin mace mai fadin gaskiya ba kamar Zainab kishe ta fa take take yabo wa awsala lirrahibi ban taba ganin macen da ke da sada zumunta kamar ta ba wa a'zama sadaqatan ban taba ganin mace mafi yawan girman yin sadaka ba kamar ita وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به بان تبغى نمتشي دكي دقوقري wajen bayar da wani abu na sadaka da kanta ba kamar zainabu yar jahashin wa taqarrubu bihi ila Allah azza wa jalla ma ada suratan yace wa taqarrub wa taqarrabu bihi ila Allah azza wa jalla ban taba ganin matan da ke kokari wajen bayar da dukiya ta bada sadaka dan ta nemi kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala ba kamar Zainabu ban taba gani ba an gani tace amma ma ada suratan min hiddatin kanat fiha in banda sauratan in banda wani abu na saurin fushi da Zainabu take da shi ba mace ce mai gaggawa da saurin yin fushi nan da nan kanat fiha wanda ke tare da ita ita matsalar ta kenan kawai tana da saurin fushi tusri'u fiha alfai'ata amma kuma tana da saurin sauka tana da saurin fushi amma kuma tana da saurin sauka ba mace bace wacce sai ta kwana uku kwana hudu tana kunci tana fushi da miji tana fushi da yaran ƴaƴan miji tana fushi da kishiyoyi ai kika samu wannan sai zuciyarki ta buga ko kuwa dan malamai suka ce duk mutumin da ke yawan fushi da mutane ko yake yawan kullatar mutane a rai to ba zai tsawon rai ba saboda zai kashe zuciyar shi da wuri da wuri zuciyar shi ke mutuwa saboda da ya ga wannan ya ji haushin shi da ya ga wannan ya kullace shi da ya ga wancan ta ga zuciyar kullum tana cikin mene wahala da kuma damuwa an gane ya ce to amma tana da saurin fushi amma kuma nan da nan take saukowa ta dawo normal ba tare da wani abu ba me ya faru fasta'adhanat ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama sai ta zo ta nemi izini wa annabi sallallahu alaihi wa sallama a wannan lokaci wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ma'a aisha ta fi mirdiha a wannan lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana tare da Aisha a cikin wannan bargon nata suna kwance tare da masoyinta an gane wannan ko ala alhalin lati kanat dakhalat fatimatu alaiha a yanayin halin da fatima ta shiga ta sami ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama da Aisha a cikin sa fa adina laha rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace a to dan tsaya barin fita daga cikin mayafin ba kan mata ce ai ai na fi son kidin an gani a manzo Allah yana kwanci abin shi a cikin mayafi da na Aisha Allah ya kara mata yadda sai ba ta izini ce ta shigo fa qalat da ta shigo ta ce ya rasulullah ya manzon Allah inna azwajaka arsalnani ilayka yas'alnaka al-adla fibnati abi quhafa matanka ne suka nado ni suka turo ni dan in zo in yi maka bayani suna fa magana da babban murya kun ji ita fa ba ga bata faɗi wannan magana ba suna magana shi ne yushin naka suna magana da babban murya ai ka san ko a labarai gaji an ce shugaban ƙasa ya yi kira kaza ko a ce ya kira da babban murya wanne ya fi ƙarfi da babban murya to matinka suna maka kira da babban murya cewa ka yi adalci tsakaninsu da ‘yar abu kuhafa wa waƙa bi ta zazzage ni shi ne maganan kawai ai kasan kishiya da kishiya ko eh ba kasu wa ma'azara kamar kishiya shi ne ma wa waƙa bi ta zazzage ni ba zagi irin na kin ci kaza kin ci kaza a'a irin wannan matan kaza kaza da an ganta wata ja kaza ne kaza dan me me me ma a tare da ita da har za a ce wani wai wai tafi ni a dube ni a gani sama da ƙasa ko ba ka bane ba to irin wannan da me tafi ni eh in idanu ne a kalli nawa mana gani na fi ta tsawo na fi ta cika na fi ta kaza na fi ta kaza ita din me shine ma'anar waqa'at bi an gane ce ta zo ta dinga surutai a kaina ta dinga faɗa min baƙaƙen maganganu fastaqalat ta tsawaita kuma ta dinga yi ta dinga yi kamar yadda bawo ke cewa ta inda take shiga ba dan take fita ba wa ana arqub rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa arqub tarafahu ni kuma sai na kawai kasa kunni ina kallon manzo Allah na mai zuru ya isa ga yaro ko in gani zai tanka ko ba zai tanka ba zai ce mata yi shiru ko ba zai ce ba ina ba wa arqumu tarafahu ina jiran numfashinsa in gani yaya zai yi hal ya adalli fiha shin zai ban izini ce ke Aisha rama an gani tace ina nan ina jiran shi ina jiran bakinsa in gani shin zai ce min hal ya adalli fiha shin zai bani izini cewa rama falam tabrah zainabu zainabu fa bata gushe ba ta inda take shiga ba ta nan take fita ba hatta araftu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama la yakrahu an antasira sai da na lura cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai ki rama ba shi dai bai ce min rama ba bai kuma min ishara ko da iya cewa ke ma dan rama ba ta ga dai manzon Allah yayi shiru bai bata rai ba manzon Allah kenan kun ji a gidan manzon Allah yake wannan amma kai in kai ne zaka ce ke dan kaza kazanki ni zaki shigo daki na ina tare da mata take zo kina min kaza ka ci mutuncin ta ka mata raga raga to kaji ba haka ake yi ba ba ruwanka yawa lam a a wani haka wani haka zai ba maganar ma rabawa yace ka raba din saboda ka ashe bari mu kai karshen hadisi kada mai hukunci ba tare da karanta karatun ba ko shi da naga la yakrahu an antasira naga alamun ba zai ki rama ba mana in na rama ba zai ga laifina ba falamma waqa'tu biha tace da naji abin yayi yawa ni ma kawai sai na dauka na fara fada mata maganganu ni ma ina fada mata ke din ne kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza to Aisha ta fita baki kuma tace waqa'tu biha nima sai na dinga zazzaga mata nawa an gane lam anshabha hatta anhaitu alaiha tace ban gushe ba ina ma ina zazzaga mata zancen nan har sai da na sa tai shu tai kus sai da ta kasa yin magana ina fata an gane kaga manzo Allah ya ji ko da bangare ko to yanzu ake da gaskiya فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زن الله صلى الله عليه وسلم يتي إنها إنها ابنة أبي بكر ها باقي مكي أر أبو بكر كينا بشي كود الله كو كل سكون كاي تو أنزو حد لكن تأنزا ميتا أنزل زقامتا يولن تاراما in ce ‘yar abubakar ke nan ai ba ta barin kota kwana shi ke zama zana shiru abin shi sai malami suka ce ashe ya halatta ka iya jin matanka suna sa'insa a kan wani abu kai kuma kai kus abinka eh ka nuna cewa baka maji ba kawai abinka kuma ka tashi yin wani zance kawai ka nuna kai baka ma san me aka yi ba kyau gana cewa wannan tsakanin ku ne na ruwa nan ko kuwa dan in ka ce duk abin da ya shiga tsakanin matan ka sai ka shiga kai magana to girman ka zai faɗi an gane ba yadda za a yi su ji daɗin ka yau in ka goyi bayan wancan gobe kana bayan wancan jibi kana bayan sai ka rasa kai ma ina za ta a'a akwai abin da tsakanin ciwon kyama ce na kyama ce eh ka bar su kawai su buga an jima kaɗan za ka same su kuma a gida suna shewa ƙwarai da gaske a ƙwarai da gaske a yanka ce wai duk abin da matan ka za su yi su mai da kai mahaukaci sai su kwance maka wani noti a kanka eh mana kai ma kana tafiya kana sambatu su kenan matan nan kana tafiya kana nuna arasibitik akan titi mai mota zai bim bim shi ah kai a shi tsakiyar titi nake mun gano na jama'a To, malamai suka ce ashe kaga babu yadda za a yi son da kake wa matanka a zuci ya zama ɗaya haka ne abu na biyu suka ce kuma ba duk rigima ba ne da ake yi tsakanin mata ko sa'insa ya kamata kai miji ka shiga an gane wannan ita zainabu da kuke ganinta jama'a mace ce wacce manzon Allah yana matuƙar ƙaunarta ita ba ma wai manzon Allah bane ya je nemi aurenta Allah ne da kanshi yace je ka nemi auren Zainabu shi yasa in ana magana Aisha tana cewa ni ne nan da manzon Allah ya fi kauna ya fi so ci a ke kenan mu daga saman al'arshi ma Allah ya ce a auro mu duk ana wannan a gidan manzon Allah za ku zo ku ji a cikin littafin nan in an zo kuma amma amma hafsa wannan gorin ta ce ni da aka sake ni manzo Allah ya ce raji'ha fa innaha sawwamatun qawwama shi manzo Allah ya ce a dawo da ni saboda ni mai yawan azumi ne mai yawan tsayuwar dare wani mutum saboda nagartata da yawan bautan Allah aka ce mu a dawo da ni a gidan manzo Allah ake wannan jama'a so ka gane cece ku ci tsakanin mata baya karewa kuma ba kowace rigima bace zaka je ka sa kanka a ciki ka shiga ka je kai ta bayani kai ta zuba kullun ka dinga ta ce ni zan yi adalci ne ka kuma wata ce na goyi bayan wata a ba kullun ake wannan ba a'a akwai dai irin abin da zaka ce kai adalci tsakani idan abin yayi tsanani ko wani abu ne wanda zai kawo rabuwan kan yara a gida ko rabuwar zumunci ko wani abu sai ka zauna ka hukuncin da ya dace amma irin wannan kishin ka ce zaka shiga to ka kaɗe Allah ka datar da mu hadisi na bakwai wannan hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi Imam Muslim ma ya fitar da shi haka nan shi kansa Imam An-Nasa'i ya fitar da shi a cikin As-Sunan Sughra an gane ko asalin wannan kisan tana cikin Sahihul Bukhari ta hanyar Hisham ibn Urwa daga babansa daga Nana Aisha Allah ya kara mata yadda bar mu karanta hadisi na bakwai إن شاء الله سيما سأكنسا الحديث السابع قال أخبرني عمران بن بكار الحمصي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام أن عائشة قالت فذكر نحوه ما ليتي أخبرني عمران بن بكار الحمصي ما لممه عمران بن بكار الحمصي يا بام لاباري قال يتي حدثنا أبو اليمان أبو اليمان يا بام لاباري قال أخبرنا شعيب شكوت شعيب يا بام لاباري عن الزهري دقا محمد بن شهاب الزهري قال يتي أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام شيما يجي ومحمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يا بام لاباري أن عائشة قالت شوانا أنا عائشة تاتي فذكر نحوه سيئا بتقولن قشون حديث wannan shine abin da malami ke ce ma malami ya riwayaci hadisi da dukkanin hanyoyinsa wannan hanyar iri ɗaya ne da wannan wanda ya kawo mana amma sai kawo mana isnadin kawai ya ambata mana wata hanyar da hadisin ya zo ina fata mun gane wannan wa qalat kuma a wannan riwaya sai ta ce فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب سيما تم منظم الله صلى الله عليه وسلم سك أيك زينب فاستأذنت سيتني بإذني فأذن لها منظم الله يبات إذني فدخلت سيتشغى فقالت نحوه سيتفل إرم مجانا تفلا وانت رواية نفت من قال وانا خالفهما معمر معمر ibn Rashid ya ainihin wato saba masa a wannan riwaya farawahu an zuhuri shi riwaya da yayi daga ibn shihab zuhuri ne an urwa daga urwa an aisha daga aisha radiyallahu anha ma'ana da hadisi ne sahihi hadisi ne ingantacce wanda al-imam bukhari ya fitar da shi an gane wannan ai da sauran ainihin wato malaman hadisi Allah madaukakin sarki ya datar da mu a insha Allah ta'ala nan za mu dakata da izinin Allah sai Allah ya kai mu karatu na gaba sai mu dora ainihin wato hadisi na gaba muna fata abin da mu karanta daidai Allah ya sani tarayya a cikin lada wanda muke kuskure kuma Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun mu na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana abin da yasa ba zan yawaita yin magana game da isnadin hadisi ba yawanci mu ba ɗaliban hadisi ba ne da akwai ɗaliban hadisi ne waɗanda ake karatu da su a kan fannin to sai a zo ana maganin marwaitan da tabakar su da waye waye to wannan zai zama ya ɗauke mafi yawan lokacin al'umma kuma abin da suke buƙatan ji madaran wa'azin da za a yi za a karantar a ciki idan karatu ne na aji wanda sai a bayyana muna fata Allah madaukakin sarki ya datar da mu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته